أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم باب ما يجوز لشروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يتبع barin abin da yake daidai ne a yi daga sarƙa a sa sharuɗa a game da bawan da aka ɗaura masa fansa idan ya zama ya yarda a sai da shi bisa cewa yan tashi za a wanda ya siya ɗin yan tashi zai yi
حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا عبد الواحد بن أيمن المكي عن أبيه قال Mm.
دخلت على عائشة رضي الله عنها na shiga wajen aisha allah ya ƙara yarda a gare ta قالت aisha ta ce دخلت على بريرة jahalat دخلت علي alayya بريرة bariratu barira ta shigo wajena وهي مكاتبة alhali tana a bar ɗaurawa fansa فقالت يا أم المؤمنين ta ce ya umar muminin ya uwar muminai اشتريني ki siye ni فإن أهلي يبي- يبيعونني haƙiƙa masu ni suna son su sai da ni فأتكيني in ya so ki yanta ni قالت ta نعم ce aisha ta ce zan iya sayan naki in yanta ki قالت a barira ta ce إن أهلي لا يبيعوني amma fa حتى masu ni يشترطوا ولا ba يبيعوا.
za su yarda su sai da ni ba sai fa sun shaɗanta cewa walicci na nasu ne نعم قالت aisha ta ce لا حاجة لي فيك yau in dai haka ne me zai sa in saye ki ai ba wata bukata da za ta sa in saye ki فسمع ذلك رسول الله صلى الله Manzala عليه sallallahu alaihi وسلم wasallam ya ji wannan maganar أو بلغه ko labarin hakan ne ya isar masa فقال ya ce da aisha ما شأن me بريرة yasa me yau lamarin barira فقال a ɗin نعم فقال ya ce اشتريها ta wato فأتكيها bayan ta faɗa masa abin da ke akwai cewa eh masu ita ne suka ɗaura mata fansa نعم.
ta zo wajenta akan ta taimaka amma gashi masu ita ɗin sun jefa wani sharaɗi نعم shi ne cewa ba fa za su sai da ita ba sai akan walicin nasu ne نعم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce da Aisha ki sai ta ki yanta ta وليشترطوا ما شاءوا duk ma wani sharadin da za su sa su sa mana نعم قالت Aisha ta ce فاشتريتها na sai فأتها barira na yanta ta نعم واشترط أهلها ولاءها Ma- masu ita suka sharadin ta cewa walicin nasu ne فقال النبي صلى الله عليه وسلم a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce الولاء ai لمن walicin na wanda أعتق ya yanta bawa ne walicin bawa na wanda ya yanta ba shi ne نعم وإن اشترطوا مئة شروط شرط sharadin ko da za ka kawo sharadi ɗari ba zai tabbata ba duk sharadin da bai dace da tsarin addini ba to ba zai tabbata ba kullu sharadin da sun kitar la ta huwa batilu wa in kana bi ati sharadin نعم باب الشروط في الطلاق tsarin sharuɗa a cikin saki وقال ابن المسيب والحسن da وعطاء da ɗawun abin rabahin إن بدا بالطلاق yayin idan wato ya fa ya bayyana da saki أو أخر ko ya jinkirta ya fara saki ko ya jinkirta فهو أحق to بشرعه shirkin tana da sharaɗinsa abin da ake nufi a nan da mutum miji zai ce da matarsa ke sakakkiya ce in kin saki gida in kin shiga gidan wani ya fara da maganar sakin kenan نعم.
bada'in wannan bada'a ne bada'a ne amma aka yi ta hafifi yanzu akwai nusar da yake ya zo da tabbatarwa bada'a ko kuma a cewa ya in kin shiga gidan na wane to kin sakakkiya ce sai da ya fara cewa in kin shiga gidan to duk dai waɗannan gagga daga tabi'ai suka ce ai yana nan dai bisa sharaɗin nasa نعم.
masal duk sanda matar ta shiga gidan sai a ce ta saku نعم حدثنا محمد بن عرعرة حدثنا شوبة عن أبي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال abu huraira allah ya ƙara yadda a gare shi ya ce نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي daga a ce za a fita don a tare masu kawo kaya kasuwanni نعم a ƙyale masu kawo kaya kasuwanni su shiga kasuwar mai siya siya No.
amma a fita a je a tare hanya in sun zo a ce ai na wanda ya tare su ne shine ya cancanci ya siya to mazala ya yi hani daga wannan نعم وأن يبتاع المهاجر للأعرابي haka nan manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi hani ga ce dan binne shi zai sayar da kayan mutumin kauye Na'am.
ko wanda yake muhajiri wanda ya hijira ya saya ga wanda yake mazaunin kauye نعم وأن تشترط المرأة طلاق أختها haka nan manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi hani daga a ce mace wadda za a ko wadda za a aura ko kuwa da sharɗanta sa- sakin ƴar uwarta shi yasa inda wannan ya zo ya nuna umumi ta yi suna tare ta ce ne gaskiya an kana so da zauna da kai sai dai ka saki wanci to manzala ya yi hani daga irin wannan ta yi ana nufin a auro ta ne ta ce wanda ne kana so in aure ka sai dai ka saki wanci ya ka kafa duk manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi hani daga irin wannan na'am kamar sharaɗin da ya faru shi daga baya zai iya goge wannan sharaɗin shi wanda ya sharaɗin ba shi wancan na baya na eh shi ne duk wanda ya sharaɗi yana da damar ya goge sharaɗin nasa matuƙar dai haƙƙin wani bai riga ya rataye ba kaga kamar nan haƙƙinsa ne ko Mhm. duk mat- duk wanda ya sharaɗi ya iya ɗauke sharaɗin matuƙar haƙƙin wani bai rataye ba in haƙƙin wani ya rataye to wannan shi ne bai da dama kuma ya ɗauke sharaɗin wa an yastamar haka rajulu da ala an yi sunni hani akhihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hani daga mutum ya shiga cikin ciniki alhali ɗan uwansa yana ciki shi da ya tayi bisa ta yi ɗan uwansa wa naha anin najishi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani daga sarabaka shine ana ciniki musamman da wanda bai san kan abin ba Na.
wani ya kullo kawai ya kare da ya zira wannan cewa ai abu kudin abu ma sun haura haka kenan to a shine najashu sarabaka wato an saro abin da baki alhali ba haka kudin suke ba na Mhm, yana tayawa cewa a daure a sayan masa ɗari biyar mm, sai wani da shiga yan mini ya kewayo za ka sai mun ɗari shida da sai ya ɗauka cewa a shi an kai kuɗin da yawa alhali ba sayan ya zo yi ba kawai ya sawo ne da ba- da baki ya faɗa shi ne sarabaka na wa an tasriyati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani daga a ce dabbar da ake nufin sai da ita mai hantsa mai nono a ki tatsar hannunan ya cika hantsar a ringa ɗauka cewa ko mai yawan nonon ce wanda ake kira tasiriya ɗura ɗura na تابعه معاذ وعبد الصمد عن شعبة وقال غندر وعبد الرحمن da da kuma Abdurrahman ibn Mahdi نعم muhiya مهيع an yi hani وقال آدم Muhammad نهينا Rabi ya yace muhina an hana mu نعم وقال النذر وحجاج من حاله min halin naha Naha.
manzo Allah yayi hani نعم باب الشروط مع الناس بالقول Mm. babin in sharuɗa tare da mutane ya a baki a yi da baki ba sai an shaida ba ko an rubuta نعم. حدثنا ابراهيم بن موسى اخبرنا هشام اخبرنا هشام ان ابن جرير اخبره قال اخبرني يعلى بن مسلم وعمرو بن دينار عن سيد بن جبير يزيد- نعم yanzu babu يزيد ma احدهما ala على sahibihi صاحبه wato hadisin ya karɓo daga alabul muslimin da kuma abu rabin dinari نعم wani a cikin waɗansu ya kan yi ƙari a kan ɗayan wani wajen sai zama akwai wata kalma wanda ɗayan ya kawo ɗayan bai kawo ba shi ma kuma ɗayan wanda bai kawo kalma a nan ba a wani wajen sai a ga ya kawo wani abu da ɗayan bai kawo ba نعم وغيرهما قد سمعته يحدثه عن Ah, سعيد بن wato, جبير wa gairuhu ma ah, wani su ma ya bani labari Na'am.
na ji yana faɗar hadisin daga sa'id ibn jubair قال ya ce أن- نعم إن- إنا إنا لعند ابن عباس رضي الله عنهما wataran muna wajen abdullahi ibn abbas Allah ya ƙara yadda a gare su قال sai abdullahi ibn abbas ya ce حدثني أبي بن "Wani كعب sahabi ya min hadisi قال ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى رسول الله Musa manzon Allah فذكر الحديث ya ambaci hadisin dogo a game da kissar annabi Musa da Halilu نعم قال ya ce ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي Halilu صبرا ya ce da annabi Musa daman na faɗa ma ba za ka iya jure tafiya da ni ba
نعم كانت كانت الأولى الأولى نسيانا نسيانا نسيانا تبركوا da annabi Musa ya ce da Hariru a harakata ha litugurika ahalaha laqad ji'ta shay'an imra mantuwa ce annabi Musa yi نعم والوسطى شرطا a wato ta biyun kuma shar'i ce a ƙasar da nan san zaki ta bayan an yi eh, haliru ya faɗa masa in eh, shi kansa kai annabi musa ya faɗa wa haliru cewa in sa'altuka an shay'in ba da ha falatu sahibni نعم nema sharaɗi cewa in na sake tambayar ka to kakka yadda ma ka ci gaba da tafiyar da ni نعم والثالثة عمدا ta uku kuma ya yi ta da niyya نعم قال wato ta farkon ita ce annabi musa ya ce قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري اسرا usra ai wannan magana da nema cewa a harakata hal tuburka alaha man cewa ne shi yasa abinda mutum ya da mantuwa a ce za a rike shi da shi ai kaka rike da da abin da na manta kaka ɗora min wahala man a wannan lamari nawa da na ce zan mika kuma a ce ko mantuwa ne sai an ce nayi nayi na laqiya gulaman faqatalahu annabiyin shine sharadin sun game da yaro halin ya kashe yaro na wa wajada fiha jidaran yuridu an yanqadha fa to anan ne aqama fa annabi Musa ya kawo sharaɗin in sa an suka an in ba da haka la ta sahibi ne to aka ci gaba da tafiya aka samu wani bango ya nuna alamar zai faɗo hannun ya daidaita shi na qara ibn abbas amamahum malikun a ƙabdar Abbas a tasa ƙira'ar wa kana alamahum malikun ya hudu kulla safinatin salihatin gasba
babu shurudi fil wala'i babin sharuɗa a cikin walicce حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت جاءتني بريرة فقالت a barira ta zo wajena ta ce min كاتبت أهلي على تسع أواكب Alhaji Tawaki na ɗaura fansa ga masini, masini sun ɗaura mun fansa akan cewa in kawo musu ukiya tara na zamo ya kenan.
في كل عام Zuwa أوتيت shekara tara, duk shekara in kawo musu ukiya.
فأعينيني Shi yasa nake so ki taimaka min take cewa da sayyida Aisha.
قا- فقالت Sai Aisha ta ce, إن أحبوا أن أعدها لهم يكون ولا أكلي فعلت da halahun in lissafa musu in ya so walitin ya zamo nawa walitin ke zamo nawa shi kenan sai in lissafa musu yanzu ma a biya su ba sai nan da shekara tara ba.
نعم فذهبت بريرة إلى Barira أهلها ta tafi wajen masu ita فقالت ta لهم faɗa musu abin da Aisha ta faɗa فأبوا عليها suka ce su ba su yadda ba فجاءت من عندهم sai ta dawo daga wajen su ta zo wajen Aisha ورسول الله alhali صلى الله manzon عليه Allah وسلم yana zaune a جالس wajen Aisha فقالت tace da shi da da su tace da sayyida Aisha Barira tace da sayyida Aisha إني أردت ذلك عليهم ni ne فأبوا musu tayin wannan kadarar su zalika alayhi fa abu ne musu tayin haka cewa zaki biya su gaba daya amma walicci na naki ne amma suka ce su ba su yadda ba إلا أن يكون الولاء لهم sai dai in kina so ki kyale musu walicin walicin ya zamo nasu فسمع النبي صلى الله عليه Ana وسلم magana فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم wannan magana فقال.
sai a Aisha ta ba manzo sallallahu alaihi wasallam labari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce خذيها واشتري "Ki لهم je ka الولاء kyale musu maganar walicin فإنما الولاء لمن domin أعتق ai walici na wanda ya yanci ne ke da- ke ce kika yanta ta ke kika biya kuɗin ta نعم.
ba kin biya- ba ke ki yanta ba kenan shi ko walici ai na wanda ya yanci ne ففعلت عائشة Aisha ta aikata hakan ta siya din ta yanta.
ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه Ko ga Allah ya godiya gare shi.
Kuma ƙala.
Sai ya ce, ما بال رجال Me yasa wasu يشترطون شروطا mutane suke ليست في kawo كتاب sharuɗa الله sharuɗan da basu dace da tsarin Allah ba ba su ba wannan sharuɗa a littafin Allah.
ما كان من شرط ليس في Duk كتاب wani الله sharaɗin da فهو bai باطل dace da tsarin Allah ba su wannan sharaɗin ɓatacce ne.
وإن كان مئة Ko شرط da za a yi sharaɗi ɗari.
قضاء الله أحق Hukuncin Allah shi ya fi cancanta a tsaya a bi.
وشرط الله أوثق Sharaɗi na Allah shi ya fi amincewa.
وإنما الولاء لمن آتق awalici na wanda ya yanci ne
باب إذا اشترط في المزارعة Wato wannan hadisin ya zo a littafin nan wurare da yawa kuma ya zo da sigogi da yawa aka ce wannan waje shi ne ma waje na goma sha hudu inda hadisin nan ya zo a littafin nan to babu wannan babu ne idan sarada idan mai kasa ya sharɗanta fil muzara'ati a wajen akadin muzara'a inda yake gona ta wani ce wannan kuma nomawa zai akan cewa za a raba to idan shi mai kasar ya shaɗanta نعم إذا شئت أخذتك cewa ka zo ka yi aiki a gonar tawa amma fa bisa sharaɗin cewa aikin nan bisa yadda ta ne duk sanda na ga dama na iya ɓata akadin da ke tsakaninmu da kai to me hukuncin haka نعم حدثنا أبو أحمد حدثنا محمد بن يحيى أبو غسان الكناني أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال in wato na hadisin na imam malik ne نعم amma kuma sai zama buhari a nan tsakaninsa da imam malik har mutum biyu ko na'am ba kamar ka'idar tsarinsa ba mafi yawa galibi tsakaninsa da imam malik mutum ɗaya ta ake samu Na'am.
alayyar yusufa a makamantarsu amma a nan mutum biyu ne na'am A, ƙala alayyar umar ya ce lamma fada ahlu khaybar abdullahi bin umara qama umaru khatiban yayin da mutanen haibara yayin da mutanen haibara suka je wa wato abdullahi umara wa- wato ciwo sai mahaifin sayyidina umar ya tashi ko suka zazzage shi sai mahaifinsa eh, sayyidina umar ya tashi na'am faqala ya ce inna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama amala yahuda khaybar ala amwalihim eh, hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi mu'amala ya yi yarjejeniya na'am da yahudawan haibara na'am bisa cewa za su ci gaba da kula da dukiyoyin da da nasu ne na'am kafin ya zama musulmi su yi nasara a kai ta koma ta musulmi na'am wa qala ya ce da zama ya yuqirrukum ma ce aqarrakum Allah za mu kyale ku ku ci gaba da zama kuna aiki in ya so duk abin da ku noma za a raba ku na'am ba mu rabe ku ɗau rabe za mu kyale ku ci gaba da wannan matuƙar Allah ya nufi a kyale ku na'am idan Allah ya kaddara نعم وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك فأدي عليه hakika nan umar ya fita zuwa dukiyarsa da take wajen نعم amma an ci mutuncinsa an zalunce shi Na'am.
minan Minan layi layli.
daga dare نعم wato aka jefo shi daga kan gida daga kan rufi
وخدعت يداه aka ورجلاه je masa rauni a hannayensa da kafafunsa نعم وليس لنا هناك عدو غيرهم ba mu da wani biki a haibara in ba su yahudawa ba Na'am.
mun tabbata wani ba wanda zai wa nan umar haka in ba su yahudawa ba نعم هم عدونا وتهمتنا su makiyanmu ne kuma su muke tuhumta a kan su suka aikata wannan نعم وقد رأيت إجلاءهم shi yasa ni na ga cewa yanzu lokaci ya yi da za su tashi su bar ƙasar nan, a a sa su ƙaura daga wannan ƙasar نعم فلما أجمع عمر على ذلك yadda sun amare niyyar haka cewa a kori yahudawa daga ƙasar haibara نعم أتاه أحد بني بالحقيق sai ɗaya daga cikin 'ya'yan abul huƙaƙi ya zo masa Faƙala.
wato manyan yahudawa نعم faƙala sai ya ce يا أمير المؤمنين ya sarkin mummunai أتخرجنا وقر أقرنا محمد صلى الله عليه وسلم yanzu kai za ka ce za ka fidda mu ga annabi da kake koyi da shi ya ce mu zauna kai kuma ka ce za ka fidda mu وآملنا على الأموال ya yi yarjejeniya da mu kan cewa duk abin da aka noma za a raba mu za mu ci gaba da kula da ƙasar musulmi ta wajen amma duk abin da aka samu mu za a raba وشرط لنا ذلك ya sharɗanta mana haka فقال عمر sai sai na mare ce da shi wannan mutum أظننت أني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ɗauka kake cewa na mance abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ne sanda aka yarjejeniyar نعم كيف بك إذا أخرجت من har خيبر ya faɗa ma a sannan to kai ya za ka yi ne lokacin da za a fidda kai daga haibara har ya baku labari ma cewa ai, akwai rana ko akwai lokaci tafiyayye wanda za a fidda ku daga haibara نعم تعدو بك قلوسك Ya ليلة zamo بعد ليلة a raƙumanka suna ta sauri da kai dare bayan dare فقال sai mutumin nan ya ce كان ذلك هزيلة من أبي القاسم ai wannan zo ya faɗa ne da wasa wai ai wasa yake فقال sai na mara ce كذبت يا عدو ƙarya الله kake ya baƙin Allah فأجلاهم عمر a sai na mara ya sa suka tashi suka yi ƙaura وأعطاهم قيمة ما كان لهم من ya الثمر biya su kimar abin da yake nasu da 'ya'yan itatuwa مالا وإبلا وأرودا dukiya da raƙuma da kayayyaki من أقتاب وهبال وغير da ذلك igiyoyi da wani wannan sirrin da sirji da ake ɗorawa a kan doki ko kan wani abu da kuma igiyoyi da wani wannan نعم. باب الشروط في الجهاد wato abin da yasa sai nama bai ce a kisasi ba abin da yasa sai nama bai ce a yi yaƙi ba am- a, wato a yi kisasi ba saboda shi sai ablamin umar yana bacci sai kawai aka zo aka ɗauke shi aka hausau aka suku aka jiro aka jefo shi ƙasa shi ne ya ji ciwo a hannayensa da ƙafafunsa to ba a san wane ne yi masa haka ba ya sa sayyidina umar bai ce ai kisasi ba to رواه عماد بن سلمة مم.
عن عبيد الله حسبه عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم amma da ya kawo shi da takaitawa نعم. باب الشروط في الجهاد babin sharuɗa daga a cikin yaƙi والمصالحة مع أهل babin الحرب bayanin yin sulhu halaccin yin sulhu tare da wanda ake yaƙi da su kafin da ake yaƙi da su وكتابة da الشروط cewa kuma a iya rubuta sharuɗa
حدثني عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر قال أخبرني الزهري قال أخبرني أورة بن الزبير عن المسور بن مقرمة ومروان نعم يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه kowanne a cikin su yana gaskata yadda ɗayan ya faɗa قال suka ce خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الهديبية zamanin hudaybiya حتى إذا كانوا ببعض الطريق har yayin da sahabbai tare da manzo sallallahu alaihi wasallam suka zama a sashen hanya قال النبي صلى الله عليه Allah وسلم sallallahu alaihi wasallam ya ce إن خالد بن الوليد بن الأميم وحالد بن الوليد yana go da ake kira gamim بالجميل في خيل لقريش a tare da wata rundunar akan dawakai na ƙurashawa نعم طليئة an ce su wajen mai ɗari biyu ne نعم wanda a cikin akwai sai kira tun abi jahal نعم dali'atar suna leƙen asiri ne su ga نعم فخذوا ذات shi اليمين yasa inda za a yi don mu kauce musu mu bi ta madama نعم.
ku riƙi ɓangaren dama don kada wannan ƙin leƙen asirin na ƙurashawa su gamu نعم فوالله ما شعر بهم خالد والله حتى إذا خالد.
هم ب- نعم بكثرة بكثرة الجيش wala halidu bai san tahowar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabban nan ba نعم har sai da ya zamo ga su ga ƙurar runduna نعم فانطلق يركض نذيرا لقريش ai ganin haka fa an cin masa ba zato ba tsammani sai ya tafi a guje yana kwanar dawakansa don ya gargaɗi ƙurayshawa cewa ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya taho نعم حتى إذا وصار كان النبي وصار النبي صلى الله عليه وسلم a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da tafiya حتى إذا كان بالثنية التي يوبد عليهم har yayin da ya zamo a tudu wanda in ya gangaro zai shigo ga ƙurashawa نعم min hali da Min ha.
wannan tudun بركت به راحلته ba sai taguwarsa ta durƙusa ta ƙi tafiya ba فقال الناس mutane suka dinga cewa هل هل ke tash tash tash
نعم فألحت a ina wato sai ta ta nace akan ƙin tafiyar ta ƙi ana cewa tash tash نعم فقالوا خلعت القسوة kasuwa irin kwartaguwar nan ta yi ah, wato ta yi tarna ta yi tarna ta ƙi bi yadda ake so ta yi فقال النبي صلى الله عليه وسلم manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ما خلقت الأسوى a taguwar kasuwa ba ta yi tarna ba وما ذاك لها بخلق ba haka ne tsarinta ba ba taguwa ce wadda duk inda aka nuna mata ana son ta yi yi ta fi نعم amma a yau ta yi wani abu daban ba wai ta yi ne ta gaban kanta ba نعم ولكن حبسها حابس الفيل sai dai ubangijin da ya tsare giwa daga shiga makka shi ya tsare ta نعم ثم قال sannan manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce والذي نفسي na yi بيده ubangijin da rayuwa ta ta tabbata ga لا ikonsa.
يسألونني Sani da غدة Qurayshawa a yau يعبدون فيها suna حرمات الله إلا tambayin أتيتم wani tsada.
إياها bayan da za a yi ƙurayshawa su tambaye ni wani tsari ko wata tada da za su girmama alfarma Allah da bin wannan tsarin sai ko na yadda shine sai na ba su haka din Na'am.
duk abin da suka kawo in dai abin zai tabbatar da ganin alfarman makka to ni zan yadda da shi نعم ثم قال sannan ya ce summa نعم ثم majalaha زجر نعم ثم زجرها sannan maza Allah ya tsawaci wannan taguwa tasa sai ta فوثبت zabara a sannan قال ya ce فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الهديبية Mazala ya kauce bai nufi makan kai tsaye ba sai bi har ya sauka a mafi nisan hudaybiya نعم على صمد قليل الماء bisa wani ɗan tafki mai ƙanƙanin ruwa نعم يترب نعم ya tabarra يتبرره الناس mutane suna ɗiba tabarra Tabarrura.
ɗiba da kyar ake samu in an yi sai kai ta kwarfata da kaɗan da kaɗan haka ɗebi wanda kake bukata نعم فلم يلبثه الناس حتى نزهوه mutane da zuwa wajen wannan ɗan ruwan ba ba su kyale masa ba ba su sassauta wannan ba sai da suka kafe shi gaba daya aka kwarfe shi gaba daya aka waye gari ba komai wasu kiyaye ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam al'adishu aka kai wa manzo ƙara cewa ana cikin kishirwa ruwa ya ƙare a wajen ana cikin kishirwa fanta za a saman min za kinanatihi a yi zaro kibiya daga cikin gidan kibiyarsa thumma amarahum an yaj'aluhu fihi sannan ya umarce su su je su sa kibiyar nan a cikin inda ruwan nan ramin nan da ruwa yake
fa wallahi ma za la yajishu lahum birri hatta saddam sadaru anhu wallahi tun da aka je aka kafa kibiyar nan ta manzo a wannan ramin wanda da ɗan ruwa amma duk an kwarfe shi ya koma ba komai ana kafa kibiyar ba sai ruwa ya ringa ɓuɓɓugowa ba ya zama kuma sai a yi ta ɗiba a yi ta ɗiba ba wahala har suka gama zaman da za su yi suka bar ruwan da sauran wa bainahum kadhalika suna cikin wannan halin idza budayl ibn warqa sai ga wani al-khuzai waka wanda yake daga bani huza a yazo fi nafarin min qaumihi a min cikin khuza'ata wasu jama'a daga mutanensa banu huza na'am wa kanu aibatu nusi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama Wallahi ba su tsayawa ne su tsarkake nasiha ga manzo sallallahu alaihi wasallam abokan asirinsa ne na'am min ahli tihamata a cikin larabawa duk da suke zaune a tahama duk tahama gaba daya kamar wato suna rashin shiri da musulunci suna rashin shiri da manzo amma su waɗannan banu huza'a su na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam na'am faqala dan Allah ya budairu yace إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية ni na ban lu'ayyo da luwayin da amina da luwayin sun sauka bangarori daban-daban na ruwayen da suke hudaybiya نعم ومعهم الأود والأفيل suna tare da raƙuma wanda ba su daɗe da haihuwa ba masu ƴaƴa ƙanana نعم وهم مقاتلوك sun ce ba makawa sai sun yaƙe ka وصادوك عن wai البيت ba za su taɓa yadda ka shiga cikin a wato a kaba ba za su tsare ka daga zuwa kaba فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ya ce إلا إنا لم نجئ لقتال أحد Me ba mun zo bane don mu yaƙi da wani. Ba mun zo bane don mu yaƙi da wani.
ولكننا جئنا مؤتمرين Sai dai mun zo ne don mu umra. Ai umra ce ta kawo mu ba yaƙi ba.
وإن قريشا قد نكتهم الحرب Qurayshawa yaƙi ta raunana su.
وأضرت بهم Ta cutar da su.
فإن شاءوا In sun so in sun ga za su iya مادتهم مدة zan mi sulhu da su a ajiye yaƙi zuwa wani lokaci.
ويقلوا بيني In وبين الناس ya so su kyale ni sauran kafirai wanda duk ya ce zai tare ni mu ya- mu yaƙi ni da shi.
نعم. فإن أزهر To idan fa'in azhar فإن أزهر idan ne rinjaye فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس mutane suka shiga su musulunci shikenan Fa'alu.
su aikata وإلا idan ko suka ga ba haka ba ko ko ban yi rinjayen ba ya zamo ni ban yi rinjayen ba فقد جموا ai sun huta sai zama sun samu sun huta jamma ya huta kenan نعم.
eh daga nan birnin jammaina ko ba na jammaina mun huta eh inda da can ake kira su su su turawa sun sa fatulani fatulani ko kwanomi su la- mutanen ƙasa suka sauya cewa jammai- jammaina mun huta mun huta da turawa
وإنهم أبوا idan sun ƙi فوالذي نفسي Allah بيده sallallahu alaihi wasallam ya rantse na rantse da ubangijin da rayuwata ta tabbata ga ikonsa لو قاتلنهم على Wallahi أمري sai da ya هذا ce su bisa wannan lamarin nawa حتى تنفرد ناس سالفتي har sai in raba wuya na za a yi a raba.
نعم ولينفذن الله أمره Na tabbata wallahi sai Allah ya zartar da lamarinsa.
فقال بديل Jaru ya ce, سأبلغهم ما تقول shi kenan za ni faɗa wa Qurayshawa wannan maganar da ka faɗa.
نعم قال Ya ce, فانطلق حتى أتى har ya قريشا je wajen Qurayshawa.
قال Ya ce da Qurayshawa, إنا جئناكم من هذا الرجل in na kaje na ku min hadar na hakika mun mun zo muku ne daga wajen wannan babban mutum na sallallahu alaihi wasallam وسمعناه يقول قولا mun ji shi ya faɗi wata magana فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا maganar nan in kun ga kuna so ku ji mu faɗa muku magana da muka ji ya faɗa so za mu faɗa muku faƙala su faha'u wawayensu suka ce masu ji da ƙarfi a cikin su kira sai yawa suna da jihar sa ka muna abin asi la hajata lana an tukbiruna anhu bi shay ba ma bukata ku faɗa mana wani abu ma daga abin da ya faɗa ba ba ma bukata yaƙi ne zai gani tsakanin mu da shi وقال ذو الرأي منهم amma masu hange a cikin su su sai suka ce هات ما سميته يقول "Ah, ka faɗa mana abin da ka ji ya faɗa masu hangen cikin su suka ce a ka faɗa mana نعم قال سمعته يقول كذا وكذا da kaza da kaza فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم ya faɗa فقام عروة بن wani مسعود masudin ya miƙe ya فقال ce أي قومي ya ku mutane ألستم بالوالد ashe ko ɗin nan ba kamar mahaifi kuke gare ni ba قالوا بلى na ce suka ce kwarai kuwa قال أولست بالوال- بالولد ashe ko ɗin nan ba kamar ɗa kuke ba gare ni قالوا بلى suka ce kwarai haka muke ganin قال فهل تتهموني ya ce kuna zaton zan wani abu in cuce ku ko za a haɗa baki da ni don a cuce ku kuna tumtata?
قالوا لا suka ce a abubuwa masu mutaka mun san kai ba wanda za a haɗa baki ne da shi a cuce mu ba نعم. قال ألستم تعلمون أني استفزت أهل أكاز ya ce ashe ba ku san cewa ni ne na sa mutanen ƙoƙaz mata na kasuwar ƙoƙaz na gayyace su ba فلما بلغوا علي نعم فلما بلغوا علي yayin da suka ƙi su saurare ni جئتكم بأهلي وولدي ƙaura na zo muku da iyalina da 'ya'yana ومن da duk wanda ya أدعني bi ni قالوا بلي suka ce gaskiya ne kai haka قال sai urotun mas'udin ya ce فإن هذا قد أرد عليكم هدة hudatar rushdi Huɗatar rushdi.
Hakika shi wannan ina nufin annabi sallallahu alaihi wasallam ya muku ta yin tsari madaidaici نعم wannan magana da ya faɗa tsari ne madaidaici نعم أقبلوها ko karɓe ta ƙabila ya ƙabalu iqbaluha ku اقبلوها karɓe ta ودعوني آته ku kyale ni in je wajensa قالوا suka ce ائته to ka je din ka je min yadda ka je فأتاه Umar Mas'udin ya je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam فجعل يكلم النبي صلى الله عليه ya وسلم haɗe yana magana da annabi sallallahu alaihi wasallam فقال النبي صلى الله عليه وسلم نوع من قولي لبدين irin yadda ya faɗa wa budalin waraka فقال عروة عند wasu ذلك a sannan ya ce da yake gwanin magana ne shi أي محمد ya muhammadu أرأيت إن استأصلت أمر in قومك ka asalta amra kaunika yanzu ka ba ina so ka faɗa mu kuma sha wannan fa su ne mutanenka yanzu idan ka tumbike su ka yaƙe su ka ga bayan su هل سمعت بأحد من العرب ازداد أهله قبلك tun da kake a tarihi ko labarin da ake faɗa an taɓa faɗa ma wani a cikin lar- larabawa da ya ga bayan jama'arsa in ba- kafin kai akwai wanda yawa jama'arsa haka kai abin da za a zo ana faɗa cewa tun da ake a cikin larabawa ba a taɓa samun wani wanda ya zo sai da ya ga bayan jama'arsa ba sai kai نعم وإن تكن الأخرى idan kuma ya zamo sun yi nasara a kanka فإني والله لا أرى وجوها ya ce to wallahi ni wanda suke tare da kai gani na ba mutane ba ne wannan wai yana nufin mutan madina cewa mutanen madina ai ba mutane ba ne وإني لا أرى أشوا- أشوابا لا أرى أشوابا من ni الناس na ga mutane ne tsince tsince mutane ne wanda suke tsince tsince ba wanda za a dogara da su ba نعم. خليقا أن يفروا ويدعوك wanda in sun ga za a yi nasara a kanka sa iya guduwa su kyale ka duk abin da za a yi ma a yi ma
فقال له أبو بكر sannan abubakar radiyallahu anhu ya ce da shi أمسك بذر bi نعم.
ma'azin lati ka je ka ga wato kai kaza da gunkin la Na'am.
wannan magana da ka faɗa ta yi muni مم. أنحن نفر عنه kai وندعوه yanzu mu za ka ce za mu gudu daga wajen manzo mu kyale shi فقال sai umarku ya ce من ذا waye mai faɗa wannan magana قالوا أبو sai بكر wanda suke wajen suka ce abubakar ne قال ya ce أما والذي نفسي بيده amma na rantse da ubangijin da rayuwata take ga ikonsa لولا يد كانت لك عندي in ban da akwai abin da kai min a baya na alheri لم أجزك بها da tun da kai mun alherin nan ni ban yi wani abu na sakayya ba gare ka ban saka ma da alheri kamar haka ba لا أجبتك da ka ji amsar da yau zan baka قال sai ya ce waje ala yukallimun nabiyyi sallallahu alaihi wa a sallama ne ce wasu ya yana magana da annabi sallallahu alaihi wasallama wa kullama takallama kalimatan duk sanda zai faɗi magana akhadha bi sai layatihi ya ce sai ya kama gemun manzo
wal mughirah bin shubat alhali bin mutum shubat ya qa'imun ala tsaye ra'sin nabiyyi akan sallallahu alaihi wa sallama wa ma huwa yana sayf rike da takobi wa alaihi al mighfar yana rike da kwalkwali وكلما أهوى أروة بيده إلى إلى نية النبي صلى الله عليه Umar وسلم Mas'udin ya sunfi da hannunsa zai taɓa gemun manzo sallallahu alaihi wasallama ضرب يده بناء السيف buge hannun urwatu da gyannan takobin nan وقال له ya ce أسكر يدك علي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع أروة رأسه daga kansa فقال ya ce من هذا؟
wannan kuma shi kuma waye قال ya ka- ya kalu sai suka ce نعم المغيرة بن an شعبة kira kan shi ubata ne فقال sai ya ce wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya murmushi Ah, sai u- urwatu ya ce da shi أي قدر kai gwadin yaudara kai gwadin yaudara ألست أسعى في قدرتك ba ni ne nake kokarin ah, wasan shi urotu urotu ya ce da mugera kai gwanin yaudara ashe yanzu ba kokari nake ba ma in sulhun ɓannar da kai kai da kai ne kai yaudara eh, kai yaudara ni nake ta kokarin ga na kwantar da rigima وكان المغيرة صاحب قوم بالجاهلية a zamanin jahiliya kafin zuwan musulunci ya haɗa tafiya da wasu mutane فقتلهم sai ya kashe su وأخذ ya أموالهم karɓe dukiyoyinsu ثم جاء فأسلم sannan kuma bayan an yi wannan ya zo ya musulunta فقال النبي صلى الله عليه وسلم alaihi wasallama ya ce da shi sanda ya zo ya musulunta yanzu an bar waccan magana an koma maganar yadda aka yi da shi mugira sanda ya zo ya ce ya musulunta bayan ya kashe mutanen nan ya kwace dukiyarsu نعم أما الإسلام amma musuluncin فأقبلوا zan yadda na yadda kai ka zama musulmi نعم وأما المال amma dukiyarsu da ka karɓa فلست منه في شيء ba ruwana da wannan wannan ba ruwana da ba magana ce da ba ruwana a ciki نعم ثم إن أروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى Sai الله عليه yana وسلم maka duba ga sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam da ɗaiɗai da ɗaiɗai da بعينيه idanunsa قال yace فوالله ما ya تلقى rantse da رسول Allah, الله صلى الله عليه وسلم bai kawo نقامة tafi ba zai tofar ko majina zai tofar إلا وقعت في كف sai رجل dama da a منهم tafi wani daga cikin su فدلك بها goge وجهه fuskarsa da وجلده fatarsa da wannan وإذا أمرهم idan ya umarce su تدروا nan أمره take sai su aikata abin da ya وإذا umarta idan توضأ yana alwala كادوا ya يقتتلون على har وضوئه kusan yaƙi faɗa suke akan ruwan alwalarsa kowa ƙoƙari yake ya samu نعم وإذا idan yana تكلموا magana خفضوا أصواتهم عنده sai su kaskantar da muryoyinsu a wajensa wata nusa wai za ta kallama نعم wata nusa kuma yadda ka faɗa wai za ta kallama نعم وما يهدون إليه ba ta النذر iya maƙa wa manzon Allah duba تعظيما don له girmamawa gare su فرجع don girmamawa أمة ga manzon إلى Allah أصحابه da urwatu duk ya ga wannan sai ya koma wajen jama'a sa shawa فقال ya ce أي قوم ya ku jama'a ta والله لقد وفدت على الملوك wallahi ni din nan da kuke gani na je wajen sarakai daban-daban ووفدت على na je قيصر wajen kaisara wanda a sannan ake ganin duk sarauta ma ta duniya gaba daya ta su kamar ta fita kowa نعم na وكسرى je wajen kisra wanda shi ma a sannan sarki ne da yake da suna a duniya na je والنجاشي wajen najashi sarkin habasha نعم والله إن رأيت ملكا قط wallahi tun da nake ban taɓa ganin wani sarki ba da ɗai يعزمه da أصحابه jama'a ما su suke يعزم girmama أصحاب shi محمد irin yadda محمد.
jama'ar annabi sallallahu alaihi wasallam suke girmama manzon Allah wallahi والله yana إن hama.
يتنخم نقامة wallahi baya ka ko wani abu zai tofar إلا وقعت في sai كف ko abu da رجل ya tofar منهم din ya fada a hannun wani mutum a cikin su فدلك بها ya وجهه goge fuskarsa da wannan da وجلده fatarsa وإذا idan ya أمرهم umarce su ابتدروا gaggawa أمره suke su aikata abin da ya umarce su وإذا توضأ wajen yin alwala كادوا يقتتلون على suna وضوئه dab da a ce sun yaƙi akan ruwan alwala وإذا تكلموا idan yana magana idan suna magana خفضوا أصواتهم sai su عنده ringa sun kui da muryarsu a wajen wata nusa wai za ta kallama idan manzo Allah yana magana hafaru aswatahum indahu
wa ma yudduna ba ta ilayhi iya baka nazra masa dubu Da aziman lahu.
girmamawa gare shi wa innahu qad arada alaykum Yayin muqtadar ku rushd tayin tsari na shirya faqbilu faqbaluha ku yadda da wannan tsarin abin da ya ce a yi na ai sulhun nan ku yadda ai sulhun فقال رجل من بني كنانة wani mutum daga wani kinana ya ce da- da da su دعوني آتيه ku kyale ni in je wajensa فقالوا إيته suka ce to kai ma je ka فلما أشرف على النبي صلى Yayin الله عليه da ya kai manzo sallallahu وسلم alaihi wasallama وأصحابه da sahabbansa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فلان wannan wanda ya taho wane ne وهو من قوم shi yana يأتون daga mutane البدن da suke girmama abin da ake kaiwa na hadaya نعم in sun ga hadaya to suna ganin haka din da girma نعم فبعثوها shi له yasa ku tada da hadayoyin ku dabbobin ku da kwatakoro na hadaya ku tashe su ya gansu ya san cewa ha- kun zo ne ibada ba kun zo don yaƙi ba نعم وبعثت aka له tashi duk dabbobin da duk ra'a- wato raƙuman nan da shanu واستقبله الناس mutane suka يلبون suka tare mutumin nan da ya zo suna ta tarbiyya فلما رأى ذلك yayin da ya ga wannan قال سبحان الله kawai subhanallah ما ينبغي ai bai لهؤلاء أن dace ba يسجدوا wa'annan a ce wai an Adal hana baiti.
su su je ka'aba فلما رجع إلى sai أصحابه ya koma da ya koma wajen jama'a sai ya koma wajen ƙurayshawa قال sai ce da رأيت su البدن na قد ga ولدت raƙuma an أجرت sanya mata rataye an sa alama ga gashinta فما أرى أن يصبوا ni da ya ka gani na أهل bai dace بيتي.
a ce ba za a basu su zo su yi umrar ba فقام رجل منهم sai wani mutum daga cikin su ya tashi يقال له مكرز بن wanda حفص ana ce masa mikira zumna hafsin فقال yace da ƙurayshawa ku دعوني kale ni آتي in je فقالوا sai ائتي ce to kai ma je ka فلما أشرف عليهم yayin da ya tsinka annabi sallallahu alaihi wasallama قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مكرز mikirazu ne yazo وهو رجل mutum ne فاجر mabannaci mutum ne mai yaudara فجعل يكلم النبي صلى sai ya الله ga عليه yana magana da وسلم annabi sallallahu alaihi وبينما wasallama هو يكلمه Zan- zanda mikirazu yake magana da manzo إذ جاء sai سهيل ga بن sa'alun عمرو amrin ya zo نعم قال معمر Umaru ya ce abu فأخبرني أبو Sufyan ya نعم ban labari a أيوب yake mata daga عن yake إكرمة mata أنه لما جاء سهيل cewa بن da sa'alun عمرو amrin ya zo قال النبي صلى الله عليه وسلم قد سهل لكم من أمركم ka lamarinku ya yi sauki gare ku tunda dai ga su haihu ya zo نعم قال معمر Umar ya ce قال الزهري في حديثه hadisinsa فجاء سهيل بن عمرو فقال ya ce هات أكتب بيننا وبينكم كتابا kan kawo a rubuta ka zo a rubuta yarjejeniya tsakaninmu da kai نعم فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتبة Ya ce, "A ka- a kira wanda zai rubutu wanda shine sayyidina ali نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم da sayyidina ali بسم الله الرحمن "Uktub الرحيم bismillahir rahmanir rahim ka rubuta bismillahir rahmanir rahim قال سهيل sai suhaibu ya ce أما الرحمن Ni dai mun san a ce bismillahi, amma wannan guda biyun da ka ƙara mu ba mu sani ba, amma ramanu فوالله ما أدري ما هي ban san me ake nufi ba.
ولكن اكتب باسمك Ni اللهم abin da nake so kawai ko ko bayan da muke rubutawa.
kama amma كنت tafi kan تكتب nan. Illa mai yadda da can ake rubutawa.
فقال المسلمون Musulmi suka ce, والله لا نكتبها إلا wallahi بسم الله in dai الرحمن so za a الرحيم yi farkon wasiƙan nan dole sai dai a yi bismillahir rahmanir rahim.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم Sallallahu alaihi wasallam ya ce, اكتب da باسمك ke da اللهم Ali- da sai da na ali ka rubuta yadda suke son rubuta bismika lahu ثم قال sannan maza Allah am sannan kuma maza Allah ya ce هذا ما قضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه wannan وسلم shine sulhun da Muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi فقال سهيل sai sahabi ya ce والله لو كنا نعلم أنك رسول ai الله wallahi da mun san kai manzo ne na Allah ما سددناك da عن mun البيت ce baka isa ka shiga Ka'aba ba da ولا ba قاتلناك mu yaƙi da kai ba ولكن اكتب sai محمد بن dai عبد yadda za ka الله rubuta kawai wannan shine sulhun da Muhammad ibn Abdullahi yayi فقال النبي صلى الله عليه ya وسلم ce, والله إني لرسول الله wallahi ni manzon Allah ne وإن كذبتموني ko da kun ce ba gaskiya na faɗa ba اكتب محمد بن عبد الله rubuta yadda suke so نعم. قال الزهري wuri ya ce وذلك لقول نعم لقوله wannan saboda faɗin manzon Allah ne a baya لا يسألونني هدة ba za su يأتون nemi بها wani حرمة tsari الله daga إلا gare ni ba matuƙar sai آتيتهم za su إياha girmama alfarma Allah da bin wannan tsarin sai na yadda da haka فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا أن يخلوا بين بيننا وبين البيت mun yi so da su kusa cewa za su kyale mu mu shiga ka'aba mu je ga ka'aba فنطوف mu yi به dawafi da shi فقال سهيل suhailu ya ce والله لا تتحدث العرب أنا Allah أهدنا بغتة wallahi ba za mu yadda da wannan ba so kake larabawa su zo suna faɗar an matsa mana mun yadda da abu matsi an matsa mana wato arena muke nan ولكن ذلك من الآن المقبل sai dai za mu yadda ka zo kai umra amma baɗi ba wai ba wannan shekara ba فكتب zan na aliyar aliyar rubuta haka فقال سهيل sahabi ya ce bara ma ga wani ƙarin sharaɗin وعلى أنه لا يأتيك منا رجل za mu yi sharaɗi da kai bisa cewa duk wani mutum daga cikinmu da ya taho wajenka وإن كان على ko da yana دينك bin addininka ne إلا to رددته dole ne ka إلينا dawo mana da shi قال المسلمون musulmi suka ce سبحان الله subhanallah wannan wani sharaɗi ne كيف يرد إلى المشركين يا وقد جاء ذا- مسلما ya za a mai wa kafirai wanda yake ya zo yana musulunta وبينما هم كذلك a cikin wannan إذ دخل أبو جندل بن abu da سهيل بن عمرو na amrin ya shigo ya jawo jikinsa ya shigo نعم يرسف به yana قيوده jan jiki a cikin bararrukan da aka sa masa duk an ɗaure shi da mai وقد خرج من ya fito أسفل daga ƙasar مكة maka حتى رمى بنفسه بين أذان المسلمين musulmi فقال سهيل suhaibu ya ce هذا يا محمد أول ما أقابلك عليه wannan fa wannan ɗan nawa shine farkon abin da zan nemi ka bi sharaɗin mu أن ترده إلي dole ka dawo min da shi فقال النبي صلى الله عليه Annabi وسلم sallallahu alaihi wasallam ya bi tararra shi yake cewa da shi إذا لم نقد inna lam الكتاب بعد nakal kitaba ba'du ai wannan ka kyale shi mutum ɗaya dai kawai dan kawo min shi ai ba komai ai kaga ba a gama rubuta takardar yarjejeniyar ba نعم قال sai suhaibu ya ce فوالله ai إن لم wallahi in ba za a yi أسألك على da شيء da أبدا ɗan nawa ba to har abada ba su tsakanin mu da kai قال النبي صلى الله عليه وسلم وأجده لي to kai daure mana ka Ƙara.
daure ka ban min shi ka ban min shi man ɗauka dai tsakani na da kai kai min wani abu na na gani na faɗa kala suhaibu ya ce ما أنا بمجيزه wala ba لك zan yi ban ma shi ba قال بل فافعل ya ce a ba ka daure ka ka aikata min ka daure ka kyale قال ما أنا بفاعل suhaibu ya ce ai wallahi ba zan ba قال نكرز kirazu ya ce بل قد أدناه لك bari min yarda gare ka نعم قال أبو جندل dandali ya ce أي معشر المسلمين ya jama'ar musulmi ورد إلى المشركين وقد yanzu جئت kwa مسلما yadda a mai da ni ga kafirai gashi na zo ina mai musulunta ألا ترون ما قد لقيت ba kwa ganin irin hukumar da suke min وكان قد عذب عذابا شديدا في Ah, الله shi abu jandalin din nan an masa azaba azaba mai tsanani dan bin ya bi addinin Allah قال Yace- فقال عمر بن Usman bin الخطاب Affan ya ce فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت ne sallallahu alaihi wasallam ya ce ألست نبي الله ashe ba حقا annabin Allah bane kai قال بلى yace kwarai kuwa قلت ألست ألسنا على الحق yace da shi ashe ba mu ne da gaskiya ba وعدونا على ashe الباطل makiyamu ba kan ƙarya suke ba قال Manzo بلى Allah ce kwarai haka abin yake قلت فلمن وجد نية Daddan ya ta- sai na ce da shi in ji sai na marto ya za mu yadda da في wulaƙanci ديننا a إذا addinin mu a Ala.
wannan wulaƙanci ne suke so su nuna mana قال sai ya ce إني رسول ya الله ce ni manzon Allah ne ولست أوصيه bayan da za a yi a asihi in saba آتيه masa.
وهو ناصري na tabbata Allah zai taimaka mu قلت Ah, Umar ya ce Ul- sai na ce da manzon Allah أوليس كنت ba تحدثنا kai ne kake ta faɗa mana ba أن سنأتي البيت cewa za mu je ونتوب ka'aba به mai dawafi da shi قال بلى manzon Allah ya ce kwarai na faɗa muku haka فأخبرتك أن ناتي الأعمى amma na ce ma lalle wannan shekara قال ya ce قلت لا ya ce a baka ce lalle wannan shekara ba قال na manzo Allah ya ce فإنك آتي "Ai, ba ومدوب ma kai din به nan sai ka je Ka'aba ka yi dawaki da Ka'aba نعم قال Umar ya ce فأتيت da أبا na je بكر wajen manzo Allah ni فقلت da zuciyata tana ta farfasa sai na je wajen Abubakar na ce يا أبا kai Abubakar بكر أليس هذا نبي shi الله shi حقا wannan ba annabin Allah bane da gaskiya قال بلى Abubakar ya ce kwarai annabin Allah ne قلت ألسنا على na ce "A- الحق ashe ba mu ne da gaskiya ba وعدونا على ashe الباطل makiyar mu ba kan ƙarya suke ba قال na بلى abubakar ya ce kwarai haka ne mu ne akan gaskiya قلت na ce فلمن ودد me yasa za نيتك a في ديننا wulakanta mu abin إذا addinin mu tunda abin da haka ne mu ne da gaskiya kuma a wulakanta mu قال sai abubakar ya ce أيها الرجل kai bawan Allah إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس نعم walai sai asi rabbahu bayan da za a yi saba wa ubangiji wa huwa nasiruhu ba makawa allansa allah zai taimaka masa na fastamsik digar zai Digar kai zai.
ne ka ci gaba da riko da likafarsa na fa wallahi innahu ala na alhaqi nan tsima da allah yana kan gaskiya qultu Ya- ya umar ya ce alaysa kana tun yuhaddithuna gashin ba ya anna faɗa mana ba yana ta bihi?
faɗa mana cewa za mu je ka'aba mai dawafi qala bale abubakar ya ce kwarai fa akhbaraka annaka tatihi al'ama amma ya ce ma lalle wannan shekarar ne za ka qultu la umar ya ce a ba bai ce lalle wannan shekarar ba qala abubakar ya Fa ce innaka ati in wa ba ka mudawwafun kai din nan sai bihi.
ka je ka'aba ka yi dawafi da ka'aba na qala zuhri a wannan yake nuna matsayin sayyidina abi bakar Na'am.
duk irin yadda manzon Allah ya bada amsa haka ya bada amsa ba tare da ya ji amsar sannan manzon Allah yake bayarwa zuhuri yace qala umaru umar yace fa amiltu lidhalika amalan sai na ta tunani a zuciyata na ne wasu abubuwa daban-daban saboda wannan magana da na Na'am.
wannan magana da na yi sai na ga daga baya da na huce na ga ai ma na yi mummunan ladabi shi yasa sai na je ne ta sadaka da azumi da mai dande a kankare min wannan na qala Ah, ya ce a wata waya na ce na yanta bayi da yawa na yi azumi ba kaɗan ba akan dai a kankare min wannan kala ya ce mai ruwayar falamma faraga min qadiyatil yadda kitabi aka gama rubuta wannan takarda ta sulhu tsakanin manzo sallallahu alaihi wasallam da mutanen makka qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li yace ashabihi da sahabbansa qumu faniru ku far- ku na Fanharu.
eh, sai manzo Allah yace da sahabbansa ku tashi ku soke hadayanku na summa haliqu sannan ku yi aski qala yace fa wallahi ma qama minhum rajul wallahi a cikin su ba a samu mutum ɗaya ya tashi ba hatta qala kowa ya dhalika yi thalath dungun-dungun.
marratin kowa yana cikin damuwa cewa "Ah, wannan musulmin da aka yi kamar aika mawulaƙanci ne har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rahin falamma lam ya yakun faɗa minhum haka har sau ahadun uku sau uku yana mi- yana cewa jama'a ku yi- ku soke hadaya ku fi aski amma ba wanda ya amsa masa na da ya aikata haka ya zama ba wanda ya tashi a cikin su da kala ala ummi salamata su ya shiga wajen matarsa ummu salama Allah ya kara yadda a gare ta fa zakara laha ma laqiya Ummu minan Salama nas irin yadda ya game da shi daga mutane fa qalat ummu Ummu salamata Salama ta ce ya nabiyallahi ya annabin Allah atuhibbu dhalika kana son su yi kana son su yi haka Na'am.
su soke hada ta su su yi askin ukhruj ai abin da za ka yi kan ma ka ce musu uffa ka fita tukuna ka je ka fita ثم لا تكلم أحدا منهم Sannan ka كلمة ce wa kowa a cikin su uffa ka ka faɗa musu wata magana نعم. حتى تنهر ka بدنك kama duk Mutunaka.
tagoyinka ka sassoke kai وتدعو خالقك kiran wanzaminka فيهلك mai نعم. فيهلك- kai فيهلكك ma aski فخرج Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito ولم يكلم bai ce da أحدا ɗaya a cikin منهم su uffan ba حتى فعل sai da ya ذلك kama duk tagoyinsa ya sassoke ya هرب kira له wa a wannan wanzamin na sai soke tagoyinsa ودعا ya هالكه kira da masa فعلقه aski shine hirashu bin umayyatar al-khuzai No.
balaka yau manzo aski فلما رأوا ذلك sabai suka ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya soke tagoyinsa قاموا فنهروا aski kowa sai ya tashi kuma ya soke tasa نعم. وجعل بعضهم يهلك بعضا aske sashi حتى كاد بعضهم يقتل بعضا جمّا har saboda damuwar da ake ciki wajen aske ya zama sai a ringa yankan mutum a ringa yankan kan mutum yau eh, yana dab da a ce ma an kashe wasu gamman dan tsananin damuwa ثم جاءه نسوة sannan مؤمنات wasu ba ta suka zo ga manzo فأنزل sun الله musulunta.
تعالى sai ubangiji ya saukar da يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات ya ku فامتحنوهن waɗanda suke mummunai idan mata sun zo muku wanda suke mummunai suna nufin yin hijira to ka ku yi gaggawar karɓarsu Na'am.
ku tsaya tukuna ku gwada su ku tabbatar cewa imanin ne yasa suka fito Na'am.
Allahu alam bi imanihin Na'am.
Allah ne ya san imanin su fa in alimtumuna mu'minatin fala tarji'una ila al-kuffar in kun tabbatar su dinnan mu'minai ne to kar ku ce za ku mai da su wajen kafirai wajen sunan da aka yi bai shafi mata ba maza kan wannan an yarda da su amma mata ka a yarda a mai da su la hunna hillu lahum wa la hum yahillu lahum su dinnan ma a- ma- kafiran nan ba salata ba ga maz- ga matan nan musulmi haka nan matan nan musulmi ba salata ga mazan nan kafirai ba Na'am.
to تا بلغ بإثم hada kai wala الكوافر tusku bi usul kawakir kar ku ce za ku yi riko da igiyar matan da suke kafirai نعم fadallaka umaru yawma idhin imra'ataini na asir rahman Allah ya kare da a gare shi ya saki mata biyu daga matansa kana talahu fi da shirki suke kasance matansa tun kafin zuwa musulunci fatazawwada ihdahuma muawiyah bin suna abi sufyan ne abu ɗaya daga cikin matan nan da sai na umar ya saka wal ukhra Ɗayan kuma safwan bin Safwan bin umayyah umayyata ya aura نعم ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى zuwa المدينة madina فجاءه أبو sai بصير abu basiri shi ma yana cikin wanda ake wa azaba نعم رجل من Mutum ne قريش daga Qurayshawa.
وهو مسلم yana yana musulunta فأرسلوا في قلبه رجلين sai mutanen makka ƙurashawa suka aika mutum biyu cewa a dawo da abu basir نعم ai yana cikin sulhun da aka yi cewa duk wanda ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a mai musu da shi نعم فقالوا العهد الذي جعلت لنا Ah, suka ce da manzon Allah ka san fa yarjejeniyar da muka yi da kai ko
فدفعه إلى manzon الرجلين Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce gashi nan ku tafi da shi نعم فخرج به suka fito da shi حتى بلغ ذا الحليفة suka zo zalhulaifa فنزلوا يأكلون من Suka تمر sauka, لهم suna cin wani dabino nasu فقال أبو بصير لأحد ɗaya الرجلين daga cikin mutum biyar والله إني لأرى Amma كيفك ni هذا wannan takobin naka ina ganin su jayyida يا فلان a جيدا kyakkyawa ne me yana da kaifi نعم ina ganin takobin nan naka yana da kaifi فاستله الآخر sai shi wanda aka faɗawa yana munna an ce takobinsa mai kaifi ne sai ya zaro masa imana in ba gani فقال sai ya ce أجل والله "Kwarai kuwa, إنه kwarai, لجيد ai kyakkyawan takobi ne mai kaifi لقد جربت به na gwada sara da shi ثم sannan جربت na gwada فقال أبو sai بصير abu wasiri ya ce أرني أنظر ban gani إليه ban gani فأمكنه sai ya منه ba shi takobin فضربه yana حتى ba shi برد abu basirin sai ya ɗaga ya tun saransa har ya mutu وفر الآخر ɗayan da ganin haka ba sai ya gudu ba حتى أتى المدينة har sai da ya gudu waje- ya koma madina فدخل ya المسجد shiga يعدو masa- wajen- ya- ya shiga masallacin manzo نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ya رآه ce da ya ga mutumin nan da ƙwarishawa suka turo لقد رأى هذا زورا kai wannan ya ga abin da ya tsorata shi نعم فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ya ce قتل Nah, نعم قتل والله wallahi an صاحبي kashe abokin tafiya ta. An kashe abokin tafiya ta. Kutila قتل wallahi والله wallahi صاحبي an kashe abokin tafiya ta.
نعم نعم فجاء أبو Sai بصير abu basiri ya zo.
فقال يا نبي الله Ya annabin Allah قد والله أوفى الله ذمتك wallahi ubangiji ya cika alkawarinka.
نعم قد رددتني إليهم Hakika ta mai da ni gare su.
ثم أنجاني الله منهم Amma kuma gashi Allah ya tsere da ni daga gare su.
وقال النبي صلى الله عليه Sallallahu وسلم wasallam ya ce.
ويل نعم ويل أمة مسعر Wai ummihi Wai sai san ummihi.
ma yasa mis'aru harbin wannan zai iya tada yaki مم.
wannan zai iya tada yaki yake faɗa akan shi wannan Abu Basirin din لو كان له da أحد zai samu mai taimakawa مم. فلما سمع ذلك yayin da Abu Basirin ya ji wannan magana daga bakin manzo sallallahu alaihi wasallama عرف أنه سيرده إليه sai ya san cewa ƙarshen da manzo Allah zai mai da shi gare su فخرج sai ya fito da ya bar Madina حتى أتى سيف sai البحر da ya kai sifal bahari Sifal gefen bahari.
kogi نعم قال yace
نعم me Wai- ware ce وينفلت عنه أبو جندل بن shi ma إسماعيل mujallar ɗin da aka faɗa a baya sai Allah ya sa ya samu ya gudo daga makka فلهق بأبي ya zo بصير ya tada da abi basirin فجعل لا يخرج من قريش rajulun رجل sai ya zama bayan da za a yi wani ya fito daga قد ƙurashawa أسلم إلا لهق بأبي da yake ya بصير musulunta sai ya gudo wajen abi basirin حتى اجتمعت منهم إصابته har sai da suka zama ƙungiya والله ما يسمعون ببئر خرجا لقريش إلى wallahi ba الشام sa jin wasu raƙuma masu- na 'yan kasuwa na ƙurashawa sun fito suna nufin shan إلا أتردوا لها sai sun tare ta فقتلوهم sun kashe وأخذوا su أموالهم duk kame dukiyar فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم ƙurashawa تناشده suka aika wajen manzo sallallahu alaihi wasallam su ne masa magiya تناشده الله dan والرحمة Allah ya duba Allah ya dubi zumunci
na'am lamma arsala ya aika wajen abu basirin da jama'arsa faman in atahu ya so su da wajen huwa aminu wanda duk ya zo wajen manzo Allah daga yau sun kyale shi
فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم wajen abu basirin da jama'arsa فأنزل الله تعالى ubangiji tabaraka wa ta'ala ya saukar وهو da- الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم بمتن مكة من بعد ما أكبر عنهم hannayensu daga gare ku ya kama hannayenku daga gare su bayan ko ya tsora ku a kansu كان الله بما تعملون بصيرا masani ne da duk abin da kuke aikatawa نعم. حتى بلغ الأهمية أهمية الجاهلية kafaru fi qulubihim al-hamiyata hamiyatal jahiliyya Na'am.
tun lokacin da kafirai suka sanya kishi irin na jahiliyya a zuciyarsu نعم فعند الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وإن سوكت الإطلاق منظور سوكت الإطلاق مؤمنه نعم.
وأنزلهم كلمة التقوى نعم.
يسا سوء سكت أولي أكل كلمة تقول الله شوى يرجيجين يبدأ أكيد سوس الشكا نعم وكانوا وكانت أعلى.
هميتهم آه؟
وك- وكانت وكانت هميتهم آه واتو حمية تاتسا شيء أنهم لا يقروا أنه نبي الله أنه نبي الله الله النبي نينا الله نعم ولم يقروا بس بسم الله يزداد الرحمن بسم الله الرحيم الرحمن الرحيم بقى.
وحالوا بينه وبين Suka البيت tsaya tsakanin manzon Allah da Ka'aba.
قال أبو عبد Amma الله Buhari ya ce, نعم مأرة الأري ma'arrata wato ma'arrata Ma'arrata, ce wa kullum ma'arratu mai gairi ilimi.
نعم Ah, to, ah, Wato aibi ko laifi نعم yana fassarawa نعم الجرب ne. Yau ka- Kazuwa asalin ma'arratu raƙumi a ce ya yi kazuwa Na'am.
ya zama kowa yana gudunsa saboda aibin da yake da shi.
نعم تزيلوا Lau ta zayyano نعم
tamayyazu wato da a ce za su ware da musulmin da suke cikin maka za su ware
نعم و- نعم وحمية القوم hamiyatul qaum منعتهم حماية wato sun hana wato sun ha sun kare نعم وأهميت الهما wato ko himiyatul qaumi man atuhu min husul shar wal adha ilayhi ana cewa hamiyatul hima نعم جعلته هما لا ya يدخل- sanya لا shi يدخل gurin ni ba wanda ya isa ya shiga نعم وأهميت الرجل hamiyatul rajula إذا أغضبته Iza a garabtahu in ka fusata shi za ta ake fassarawa to da ai ce sai a ce ai a garabtahu ko wa qala uqayl uqayl ya fada وقال أكيل عن الزهري qala urwatu urwatu ibn zubayr yace فأخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان yana يمتحنهن jaraba mummunan mata وبلغنا أنه لما أنزل الله تعالى yayin da ubangiji ya saukar أن يردوا إلى cewa المشركين musulmi su mai wa kafirai ما أنفقوا على ما هاجر من wanda أزواجهم ya hijira daga matansu Na'am.
matan kafiran وحكم على المسلمين ya hukunci ko wani ya hukunci bisa musulmi ألا يمسكوا بإحسان Musulmi الكوافر ce za su rike isban mata kafirai نعم أن mun أمر samu labari cewa sai na umar طلق امرأتين a ya saki mata biyu نعم قريبة بن أبي أمية ita ce matan guda biyu akwai kariba ƙurayi batu ko Ƙurayi, na'am.
ƙurayi batu ita ce waya da ta fi shura ta kusbai hani shi ƙari batu نعم to yar abin umayya نعم وابنة زروال da kuma yar jarwalu ita ce Al-Khuzai.
matar abdanu umara matar abdanu umara wanda yake da bane huza'a نعم فتزوج قريبة معاوية a wato ma'auyan sai a wuri ita kurai ba su ɗin وتزوج الأخرى أبو جهل hanyar kuma ya aure ɗaya فلما أبى الكفار أن يقروا bi بأداء ما أنفق المسلمون على أزواجهم yayin da suka ƙi yadda su yadda su ba da abin da musulmi suka kashe ga matansu أنزل الله تعالى sai ubangiji ya saukar وإن da فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار da فعاقبتم idan aka samu wasu a cikin matanku sun gudu sun koma wajen kafirai sai kuka yaƙi kafiran kuka yi nasara a kansu نعم fa'atun da zai ba za a tamu zuwa duhun musulama an fago shi kenan a cikin abin da aka samu daga hannun kafiran نعم ku fara biyan wanda matan nasu suka gudu zuwa kafirai irin kudin da suka kashe a kan wannan auren نعم والعقب a ƙarfu ما يؤدي المسلم والعقب.
نعم ما يؤدي المسلمون إلى من هاجرت zuwa wanda matarsa ta امرأته gudu من الكفار daga kafirai zuwa musulmi نعم فأمر أن يهدى من ذهب له من ذهب له زوج من المسلمين ma amfaka Ma sai anfaka.
ubangiji ya yi umarni a bayar ga duk wani mijin da matarsa ta gudu zuwa kafirai irin abin da ya kashe akan matar من صداق نساء الكفار sadaki na matan kafirai اللاتي هاجرنا wanda suke hijira وما نعلم آدم من المهاجرات ارتدت ya ce ba ku san wata ba daga wasu da suke hijira Ba a ce da ta yi imani nisa, ha.
ta yi imani وبلغنا أن أبا بصير بن أسيد الثقفي wanda yake daga wurin fadi wanda aka faɗa a baya قدم على النبي Ya zo صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi مؤمنا wasallam yana da مهاجرا imani yana mai hijira في المدة a wannan zamanin da aka yi hijira a wannan sulhu نعم فكتب الأقنص a na sulhu ce أنس ake بن yau شريح da على النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أبا بصير sai dawo masa da ababa sirri فذكر ya الحديث mata hadisin yadda ya zo a baya babu shuru da filgar sun raka da alfisar ko Sun ƙarasa ko da ba alfisar ko نعم babu sharuɗa a wajen rance نعم وقال ابن عمر لا عمر يشي واحد أو ده أو أبي إبراهيم رضي الله عنه ما الله قال ده أجريس إذا أجله في القرن إذا يدي ما نص أجلي أو جرن جاز haka din ya ruda ya halatta نعم
wato ya halatta a bada bashi a yi ajali cewa za ka biya ni zuwa kashi kaza وقال الليث zarfi ya ce حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن المزن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا سأل بعض بني إسرائيل an an yuslifa wal badinari, fadafa ilaihi.
sai mutumin ya bashi إلى rance أجل zuwa مسمى dare abin ambato da an faɗa hadisin ba waje ɗaya ba babu Babul babul mukatabi.
babu mukatabi babu babu da aka daura a وما fansa لا يهل من da الشروط abin da bai التي تخالف halatta ba كتاب da الله sharuɗa wanda ta saba da tsarin Allah وقال جابر بن عبد الله Jabir رضي Abdullahi, Allah الله عنهما في ƙara المكاتب yarda a gare su yace شروطهم بينهم fil mukatabi ba bawan da aka daura wa fansa sharuɗan su bayan da aka daura wa fansa tsaka ana isna da ita tsakanin su نعم. وقال ابن عمر Allah Umar yace كل شرط Au Umaru, أو ko kuma عمر shi sai na Umar din ne da kansa ya faɗa. Allah ya ƙara yadda a gare su.
كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل Allah to ɓatacce ne.
وإن اشترط Ko da مئة za a kawo شرط sharaɗi ɗari.
وقال أبو عبد الله Buhari ya ce يقال عن كليهما ana faɗar wannan hadisi An daga Umara kowanne wa bin daga Umara.
cikinsu. Akwai ruwa cewa sai na Umar ne ya faɗa. Akwai ruwa cewa ɗansa ne sai na Abdullahi Umar ya faɗa.
نعم. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا حدثنا سفيان.
سفيان عن يحيى بن أمرة Allah عن ya an عائشة amurata.
عن An Aisha أمرة radiyallahu عن anha.
عائشة رضي الله عنها Qalat Aisha ta ce أتتنا a ta ta أتتها barira بريرة barira ta zo wajenta تسألها tana في roƙar ta كتابتها taimaka mata a wajen fansar da aka ɗora mata فقالت aisha ta ce إن شئت أتيت أهلك in shi iti in kin gani na iya biyan na iyayen gizinki ويكون ba الولاء su لي gudun amma fa wani cinke zamo nawa فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره sai ذلك aisha ta faɗa masa wannan قال النبي صلى الله عليه وسلم ابتعيها فاتكيها فإنما الولاء لمن آتك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله
الله من اشترط شرطا ليس wanda في ya kawo sharadin wanda ya كتاب الله فليس saba da له tsarin Allah to ba ba za a yadda da wannan sharadin nasa ba وإن ko da اشترط zai kawo مئة شرط sharuɗa guda ɗari باب ما يجوز من ba الإشراك abin da yake ya halatta daga sharadi والدنيا ko kuma بالإقرار cewa a wajen ikirari والشروط التي يتعارفها da kuma الناس sharuɗan da mutane suka saba yin aiki da ita a tsakaninsu نعم وإذ نعم وإذا قال مئة إلا واحدة أو idan اثنين أو ya ce اثنتين wane yana da sharuɗan da mutane suka saba da ita tsakaninsu misali kamar a ce na sai kayan nan amma kai za ka kawo domin wannan an saba ko a nan kaga akwai wasu kasuwoyin ko wasu abubuwan da za a ce in ka je ka siya shi wanda ka siya din ne zai kai ma Ehem, shi zai kai ma ko musamman da yanzu la'alla wannan ya dan fara kowa ma amma da akwai wanda za a samu ma masu cinikin su kansu masu cinikin sukan tanadi motoci ƙananan motoci ko irin wannan cewa duk wanda ya zo ya siya a kai masa to irin wannan in an saba da shi sai ya zama kamar sharaɗi ne daidai ne haka nan idan da mutum zai ce wane yana bi na ɗari ba ɗaya Mm.
ko ɗari ba biyu shi kenan ya zama ɗari ba ɗayan kenan
wa qala ibn aun an min Allah fiina ne aunin ya ce ya karɓo daga Allah eh Muhammad ibn Sirin qala ar-rajul li wani mutum karihi ya ce da wanda ya suhurta udkhul rikabaka a, ka kawo a, wato mata ka likafarka na'am ko raƙumanka fa in lam arhal ma'aka ka kawo raƙumanka idan ba ka fita tare da kai ba yawma kaza wa kaza ranar da kaza falaka mi'atu za a yi dirham mai dirham dirhami ɗari falam yakhruj shi mutumin din sai ya zama bai fito din ba fa qala shurayhun shuraihu ya ce man sharada ala "Ina kan nafsihi su da'iyan sharaɗi da ghayra yardarsa, mukrihin ba dole aka yi masa ba fa huwa alayhi yana kansa misali kenan
wa ya ce qala ina ayyub da kaya ya ce ina da kaya a sokoto zan tsoro a motocinka amma ka kawo zan tsoro amma shi wannan ya ce a to ainihin yanzu in zo da motoci na in kowa ka tsoro ba fa ta yi in kawo ka ke sha in ka kawo ɗin ko ma ban tsoro ba zan ba ka matsalar rabin miliyan zan ba ka rabin miliyan eh, don kuɗin man na motocinka da kuɗin da za ka ba direbobi ni na da ko ma ban tsoro ɗin ba zan ba ka wannan to shi kenan cewa haka ɗin ya yi inda dai shi wannan ba matsa shi aka yi ba shi ya faɗa da bakinsa cewa zai bayar ɗin Ah, ayyubu sitiyani ya ce daga Abla- daga muhammadu musirin na'am to Allah ya jira cewa wani mutum ba a da'aman ya sai da abinci ga wani wa Ala.
shi ne sayar sai yace da mai sayarwa in lam atikal arbi'a idan ban zo wajen ka ba ranar laraba falaysa bayni wa baynaka bay'un shi kenan ba shi nake tsakanin na da kai falam yaji sai shi wanda ya saya din bai zo ba laraba sai bai zo ba fa qala shurayhun lil Sai mushtari yace da wanda ya siya din anta akhlafta kai ka saba alkawari fa qara alayhi yake ba shi da wata dalili da zai ce sai an ba shi kaya ya siya bai biya ba misali ya ce da shi wanda ya siya din zuwa rana kaza zan zo in ka ga ban zo ba ka iya sai da kayan ka to kuma bai zo ranar ba sai bayan nan ya zo kuma ya nemi cewa ina kayan da ya siya shi ne aka kai karar wajen shuraihu sai shuraihu ya ce ba kai kace masa za ka zo rana kaza ba kai ki zo nan ya sayar da kayan ka ce ya taba kayan ka نعم. حدثنا ابو اليماني اخبرنا شعيب حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان لله 99 اسما Wanda yana da sunaye 99.
مئة الا Dari واحده ba ɗaya wannan cewa illa wahida ɗin shine mahallin shahidin anan.
نعم من احصاها دخل Wanda ya الجنه kiyaye ta ya ya san ta ya ba da gaskiya da ita a to zai shiga addi ya zai shiga aljanna.
نعم باب الشروط في الوقف Ba babu sharuɗa a cikin wakafi.
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا ابن عون قال أنبأني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما Mm.
أن عمر بن الخطاب أصاب عرضا Ya بخيبر samu kasa a haibara.
فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره Yana فيها shawara da shi akan wannan ƙasar.
فقال yace, يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس إني منه Tunda nake ba wata dukiya da ta samu wadda nake ganin kyanta na take shiga raina kamar ta.
نعم. فما تأمر به Me za ka umarce ni in yi kajin a, imani kenan. Dukiyar da ya samu da ta kowace dukiya shiga ransa. Sai ya ga cewa to ai ba abin da zai yi don ya tabbatar da imanin nasa shine yi wani abu da ita don Allah.
نعم.
Ba ya rike ya ƙara koyewa ba.
نعم.
in da mu ne yanzu za a ce ba za a yi mata rijista ba ko in da rijistar karamar hukuma ce da ita a ce ba za a koma sai gwamnatin jiha ba za a ita gwamnatin jiha don a ƙara mallaka نعم.
to قال sai maza Allah ya ce in إن شئت بست أصلها ka ga dama ka iya haƙurus da asalin نعم وتصدقت kai بها sadaka da ita ya zama amfanin ana ta ɗiba ba naka ba ne amma ba, tana nan da sunan kai ka hukusta نعم قال ya ce فتصدقت بها "Ah, فتصدق بها عمر sai na amare sadaka da ita ma'ana ya hukusta ta نعم أنه لا يباع ولا Ba dama يهب a sai da ita ba dama a bada kyautarta Wala ba yurasu.
dama a gada وتصدق بها في a الفقراء cikin almajirai وفي To, wanda القربى abin da aka samu za a ringa rabawa ga almajirai Wa Da fi yan uwa, riqabi.
da kuma bayi وفي سبيل da kuma الله taimakawa addinin وابن Allah da السبيل matafiya da والضيف baƙi ولا جناح على من وليها أي- ba laifi akan wanda aka ce ya kula da ita أن يأكل منها ya ci بالمعروف daga gare ta da bisa ya- abin da ya dace fa نعم wai da ima gaira mutamawwil Wai ima in ma ya yi baki ya iya ɗiba ya ciyar da su daga wannan ƙasa.
na'am Amma fa kai ya riƙi wani abu da sunan zai dukiya da shi.
na'am qala Ya ce fa haddastu bihi ibn sirina sai na faɗa wa Ibn Sirin wannan hadisin fa qala sai ya ce mu a tasu a tamu ruwayar gaira muta'assilin malam ba malam tara dukiya ba ba ringa ɗiba yana ajewa ba ya ɗiba ya ci an ban an ban masa wanda duk zai kula da wannan yana da dama ya ɗiba ya ci ko ɗiba ya bayar ga baki amma ba ya ɗiba don ya tara dukiya ba sai alhamdulillah da bana akan babu ko kitabul wasaya alhamdulillah da wani mai lokacin ya zuba da yawa ko an kara wani minti ashirin.
na wannan yake cewa na karma kallon mai hukuncin yin hudu ba Mm.
a ba tare da takarda ba amma a duba laptop ko waya ai ba laifi yau ba laifi shi ne ne da hudu ba ce